بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan rabi'a ne tsani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shi da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen sura ta talatin da hudu sura ta saba yau za mu tashi farkon sura ta talatin da biyar suratul fatir muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu je bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء بالملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya bude da alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki fa'il samawati wanda ya kaji sammai wal ardi da kalsai ja'ilul mala'ika shine wanda ya sanya mala'iku rusulan a matsayin manzanni kuli ajli ajil ma abuja fuka fukai masana biyu wa thulatha ko uku uku wa ruba'a ko hudu yana yake jiri sun kalki ma yaka yana dadawa dangane da halittar yana dada abin da ya ga dama inna la ala kulli shay'in qadir lallai Allah madaukakin sarki ne shi ne akan komai wannan sura kamar da muka saba sura ce wanda take ta 35 idan ka faro inji daga sama sannan kuma ana kiranta da suratul fatiha kamar yadda sura ta buɗe da alhamdulillah fa'ilis samawati daga nan duk surar da kaji mun sha wannan bayanin a baya in ka ji sunanta to daga cikin surar aka kago wannan sunan nata sannan ana kiranta da suna suratul malaika suna na biyu ke imam bukhari yana da ruwayar hadisi akan haka imam tirmidhi haka nan in ka duba al-iskan fi ulumul qur'an na imam suyuti shi ma ya kawo wannan magana cewa saboda haka dai ran da aka ce da kai wace sura ce suratul malaika to ana nufin suratul fatiha ita ce wannan sura sannan kuma sura ce bakkiya gaba ɗayanta duka ayoyi ɗan makani wato annabi alaihi salatu wasalam yana zaune a makka da yi hijira ba zuwa madina lokacin da aka saukar da ita sannan kuma ita ce sura ta arba'in da uku a jerin sauka saukar surori a cikin ɗari da sha hudu sannan ta sauka bayan suratul furqan kafin suratul maryam wannan sura ta sauka ayoyin da arba'in da shida a gurin mutanen madina da sham amma a gurin mutanen kufa tana da ayoyi 45 wato cikakku wannan wato shine bayanan da suka shafi suratul fatiha ko suratul malaika to Allah ya bude da godiya kamar yadda mun sha wannan bayanin a suratul tauhi suratul sabai cewa Allah ya bude da godiya alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah saboda mun ce maganganu guda biyu muka yi zuwa magana ta farko shine Allah madaukakin sarki ya bude surori biyar da gode wa kansa سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبع سورة الفاتحة وين سوروري guda biyar wanda ga guda biyu mun yanzu a jeri ko muna yi mun yi ta farko mun yi da tabi sannan kuma ya kare da surori guda uku wanda suka kare da godewa Allah madaukakin sarki akwai suratu suratul naml sannan akwai suratul safati waje ce da suratul zumar da farkon wannan karatun na faɗa suratul zumar wata ran mala'ikatu hasina min haulil arshi zuwa ƙarshe wannan su wayannan surorin guda uku su ne surorin da suka kare da godewa Allah wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah musamman a daidai wannan gabar da nazo na kuma mai da wannan kalma cewa farko da ƙarshe godewa Allah sannan duk abin da zai faru da kai na daɗi ko rashin daɗi godiya ake bukata kai da Allah ba ka ganin idan mutum al'amarin alheri ya same shi sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat sannan idan na damuwa ya same shi sai ce alhamdulillahi ala kulli hal kowanne irin al'amari shi ne walau alhamdu fil ula wal akhir komai ya same ka ka gode wa Allah ko bai yi saboda haka wannan shi ne gabar da ake dangane da abin da ya shafi godiya sannan gaba ta uku mun yi bayani akan cewa gode wa Allah madaukakin sarki wato godiya alhamdu kala hudu godiya ta farko shi ne Allah madaukakin sarki ya gode wa kansa da kansa shi ma mun bada misali sannan godiya ta biyu shi ne Allah madaukakin sarki ya gode wa bawansa da kansa sannan godiya ta uku shi ne Allah madaukakin sarki bawa ya gode wa ubangijinsa shi ne ta uku da wani kuma bawa ya gode wa dan uwansa bawa idan ya ba wani abu alheri kace ka gode Allah ya saka da alheri domin Allah ya annabi ya ce wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah wannan shine matakai guda uku da muka biya to mu dawo kan farkon sura kamar yadda muka biya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa'il samawati wal ardi wanda ya kaji samai da sai Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yace kunti la adri ma fa'il samawati wal ardi yace wallahi da ban san menene ma'anar fadirus samawa ke da ba wanda ba ta yawa wato lamba ta cewa tun jimarin Qur'an masalin fassara da Qur'an yace hatta a tani a arabiyan a sai da aka samu wasu mazauna karkara guda biyu da suka zo mu wuri da kai waza wasallaci ko za ta ga kamar yadda muke faɗa cewa Abdullahi da Abbas Allah ya ƙara masa yadda yana cewa bai san ma'anar fa'ir ba fa'ir samawa ce nan yace a ta gani a arabiya ya tsakiya min ya tsakiya min bibi a ce da aka samu wasu mazauna karkara su biyu wato mazauna ƙauye su biyu suka zo suna rigima kan wata rijiya faƙala a zo ma ni sahibi sai ɗaya yake da ɗaya ana fattartuha ni na ƙage ta ai wato ana bada'atuha ni na ƙage wannan rijiyar Abdullahi da Abbas yake to a lokacin na gane menene ba na fare kirkira a cikin shine fadi fadi sama fadi samawa ce wannan yace ai bani au samawa ce wannan Imam Da'at yake cewa kullu shay'in fil Qur'an wato kowane al'amari wato cikin Al-Qur'ani fadi samawa ce wannan ai fa huwa khaliqus samawa ce wannan shine wanda ya halici sammai da kasai sai yake ja'ilul mala'ika Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya mala'iku rukunan a matsayin manzanni kamar yadda Allah ya zabi manzanni ya aiko ta haka ya zabo su cikin mala'iku ya ba su ayyuka Allah ya tsafi min al-mala'ikati rukunan wa min an-nas Allah shi yake zaba cikin mala'iku yake zaba wanda ya ga dama ya ba su aiki kamar mala'ika Jibril shugaban mala'iku ne aikinsa shine kawo sakon wahayi malaika israfilu busakahu bi guda uku ne guda uku shine aikinsa malaika mikailu kula da ruwan sama ta tirifinsa shi zai kula da shi yadda za a kai wa gari kaza da gari kaza aikinsa kenan malakul maut daukar rai wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yusila alaykum hafazata har zuwa ƙarshen ayar kaga yana nuna ba cewa lallai mala'iku ƴan aiki to shi ne Allah madaukakin sarki wato ma da yake gaba da gaya mana anan cewa to kaga kuli ajni hadin ma abota fuka fukai ayyati huna bi hali yabdu ma umiru bi shari'a suna tashi da wannan fuka fukan dan ita da abin da aka umarce shi cikin sauri masna sannan akwai masu fuka fukai guda biyu ai isnaini isnaini shine masna wasu lata sannan akwai masu fukafukai uku uku wa ruba'a akwai masu fukafukai hurhudu ba hudu kawai zaka ce ba a'a hurhudu ya Allah wa kucin sarki in ba da yake minhum man lahu jara'ani kin da akwai mai fukafukai biyu wa minhum man lahu talata akwai ne uku wa minhum man lahu arba'a wa minhum man lahu akthar min dhalik akwai wanda yake da fiye da haka ya tabbata a hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya ga malaika jibrilu daren da aka isra'i ne yana da fukafukai guda 600 tsakanin kowanne fukafukai guda biyu kamar wato tsakanin mahudan rana ne da mafaɗarta kowanne fukafuki biyu ya doje waɗannan guraren mahudan rana da mafaɗarta shi za Allah yake zidu bil harki ba yasa kaga inda za a tambaya a gurare nawa ne annabi alaihi salatu wassalam ya taba ganin mala'ika jibril da cikakkiyar sifarsa a guri nawa ne a cikin makaranta ne tambaya ne a guri nawa ne annabi annabi alaihi salatu wassalam ya taba ganin mala'ika jibril da cikakkiyar sifarsa ina nufin da sifa da fukafukai guda ɗari shida gurare ne kididdigaggu da wasu da yawa guda nawa ne guda eh to ai tambaya kai da ba wanda ka sani aiki zaka fada ba wanda baka sani ba guda biyu ai da ne da yaje lokacin da yaje masa kogon hira wanda abin da yake daya sai wani sai Isra'il da kunya da mala ali yayi kokari sosai guri biyu ne amma magana guraren ne muke iskali a kai cewa wannan da ba ga amsar anan yaji amsar to amma ɗayan lokacin da malaika ne zaka ce yaran ba malaika jibril a cikakkiyar sifarsa ba fa wai gani na kode yake ba muna magana ya ganki da fukafukai ɗari shida yanzu lokacin da ne dalilin ka na cewa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam wa lokacin da malaika jibril ya zuwa annabi alaihi salatu wasalam ya ganki ne da sibobi a kawo malam da gidi da kalmin da akan nan da Allah sai ba a gida yana kan nika yawa saboda haka lokacin da ya zo mala'ika jibril ya zo masa a gogon hira ya zo masa fukafukai ɗari shida ne ko ya zo masa da fukafukai ɗari shida magana farko dai da mala aliyu ya yi haka ne amma ta biyu nan na da da ja me za ka ce a zuba da fukafukai ɗari shida a da yayi wayo za ka yi mana dabara wai ya dai zo a sifar mala'ika amma mu magana da muke shine ya zo a wannan sifar saboda malaman tauhidi suna kawo shi a cikin littafi saboda matsala ce da ya kamata ka rike domin aqida cewa ya zo sau kaza da sifofin sa cikakku na yadda sau biyu ne haka suka faɗa amma maganar da bala aliyu ya yi cewa ya zo lokacin da ya fara zuwan masa da fukafukai ɗari shida bai da ba amma wannan ya zama a tamin da za a duba sai a duba mana cewa ɗayan da ya gashi mun yi ɗaya gurin ina ne sannan kuma ya ba mu aiki yanzu cewa lokacin da ya zo a kogon hira da wata irin zuba ya zo irin wannan zubar da ya faɗa ko ko ba ita wace shi ne kawai aiki kala da ka ji a zamin ne ko dan na san ka da wannan kokarin a duba a gani saboda haka muna so a dubo ɗayan da ya lokacin Isra'ila ya gaji da cikakken sifarsa amma ɗayan muna so mu ji a ina ne domin sun faɗi gurin sauran wuraren kuma yana zuwa masa ne mafi yawanci ba ko da yaje ba a sifar wani daga cikin sahabbai shi kuma ya sunansa shi wannan duk kun san jigo khalifa jiyatul kalbi saboda haka wannan shi ne yana zuwa wani saurayin sahabi ne kyakkyawa yawanci yakan zo a sifar da mala'ika jibril yanzu yakan dori da wasu suna jima ware wasu ya zo ta hudu ne zuwa biyar a tufar biyatul kalbi amma dai muna so mu bi wannan to kaga lokacin da ya zo mata ya mata tambayoyi wanda hadisin na arba guda hadisi ya tambaye shi menene musulunci ne imani ne kaza lokacin da ya zo ya mata tambayoyi a wata tufa ya zo na kawai ba diyatul kalbi ba ko yawa kaga da diyatul kalbi ne ai rashin sun gadi diyatul kalbi a zubar wani mutum wato matafi ba bai wata irin zuba ya yi furori da shi a wannan zubar ya zo shi za na ce muku ba ko da yaje ne yake zuwa a zubar bihiyatul kalbilo ita kanta sun ware ko ina zuwa biya ya zuwa a wannan zubar yujahidul malaikati wato rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yake yazidu bin khalqi ma yasha malam imam tibbi yake cewa a yazidu bil adli hadi wa khalqihi ma yasha Allah yana tsara dangane da ni wato fukafukan da kuma halittar su abin da ya ga dama zai tsara wajen ce ba fukafuki biyu yanzu haka ba ka ce akwai ne fukafuki talatin ba za a fuka miki domin ya ce yazidu bil khalqi ma yasha shi imamu zuhuri cewa ya zuri shirkan ki baya ja yake yare wato hutun sau ya kyawun murya da yake kara hutun sau shi ne zuri shirkan ki baya ja inna la ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne akan komai dan qur'aniyun wannan ayat tana cikin ayoyin da suke kafa hujja da ita na cewa ta zama jeda da hadisi ba aka ce to za ku samu sallah suka ce a suratul fatiha alhamdulillah فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه ولي اجنحه مثنى تلك في صلى اسبوعين شيء مثنى وثلاثه في كما صلى المغرب وربع ذاك في توجه في ليبيا اربع sai suka yi domin idan ka ce azahar za a ce ina isa domin ba su fasa ɗaya ba adadin rakawai ne ɗaya kawai ai za ka samo a yi a bayyane ko a boye sannan da an gama ana gama wannan sai ka ce zidu da kalli ba ya jawo ita kuma ta raka a wallahi daga za ka tafi yanzu to zau da abu da wa matsalar bata kenan idan mutum ya dauko ta yi bata to dole yana da gurin tsayawa amma idan haske ne to a cikin hasken Allah kake sai a ga muda ba ya ta bayani saboda haka wannan ayat da ce amma da yake jahilai ne ba su da ba ta bibiyar abiyar da ya kamata ba yi nisa da ayar ba ka gure yajin bil ghalbi ma yaja inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin zanci ne iko ne akan komai sai Allah yake ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم isa da ba jigon sura tana so ta yi bayani ne akan cikakkiyar wato bayani akan kai sakar Allah madaukakin sarki ta sura abin da take so ta yi bayani cikakke akan kenan da kuma kasancewa alqur'ani gaskiya ne duk abin da ya zuri to kaga sai fara da ma yace illahu lillah ya rahmatu duk abin da kaga Allah ya yi buɗi da shi ga mutane na rahama fala musika laha to ba wanda yake kwaci rana ɗaya kwana shekara ɗaya wani na cikin talauci amma wata shekarar sai ga ya shigo gari akwai bawan Allah da muke hira da Allah yana zaune a gurin nan yace akwai wani bawan Allah da ya sani shi ya san shi abokin sani asali shi shaida ne a bakin wani dai ne shi yake goge wa mutane takalmi amma yanzu ya daina ji shaida din ya je gidan gaba ɗaya ya zama bidoniya lokaci guda shi ne da goge duk alazan gurin takalmi amma yanzu shi ne mai gidan yana nan da rankarar da muke gidan ne sannan ka je ka tambaya ka ji mutane na wani da da yaran yaran su da yake musu da koyarwa su ne yaran a yanzu ka shiga hakkin da da koyi ka tambaya da wani da yake zuwa a dora mu buhu ɗaya ne yawo ya je biyar yanzu su ne diloli masu ba da kireloli to babu Allah wa'annan abubuwan kullum abin da suke nuna wa mutane kenan cewa kowane irin mutum musamman mataki matakai da ciki ba san me za ta haifa ba idan kai da da wannan kai dai kawai ka bi sababi kawai shi ne kai dai bi sababi kawai kar ka tsaya kai da wakili kai da abin da ake so a yi kai wallahi ba san me za ta zama ba nan gaba abin da ya fi karfin ka yanzu ka fi karfin sa to wannan shi ne to kaga ma yattahi Allahu lin-nasi min rahmatin wala musika la da abinda Allah ya hude na arziki shine rahama din malamai sun ce rahama shine ruwan sama idan Allah ya dan duk lokacin da kaga ana ruwa to arziki zai samu domin za a yi noma abubuwa su buɗe amma in ya rike ruwan sa kowa zai tsaya mun kuma gani a yanzu ma domin yadda aka rika sa rai cewa da ruwan nan ya ɗore shinkafar da aka shuka to da ana sa ran shinkafa za ta yi wadatar da sai ta dawo ta ƙwarƙwashi gaba ɗaya amma ka duba ka gani da daidai lokacin da Allah ya rike ruwan sama sai komai ya tsaya gaba ɗaya ka shiga wani irin yanayi shi ne ba duk abin da Allah ya kawo na rahama da jin kai domin rahama abu na farko shi ne ruwan sama wa huwa alladhi yursilu riyaha bukran bayna yaday rahmati shi yake aiko da iska sai fara yin albishir kafin rahama ta zo shi ne ruwan sama to sai Allah yake wa ma yursilu duk abin da ya rike kuma ya hada fala mursila lahu min ba'di ba wanda yake ka muku ba ga ruwan ya tsaya ba waye kuma yi ba wanda yake aiko muku shi bayan wannan wa huwa al-aziz al-aziz al-hakim Allah shi ne mabuwayi ne ku karfin kowa al-hakim kuma mai hikima shi umarni yake wa malaika fi kai ne kawai yace unguwa kaza da kaza kai musu ruwa shi kuma sai an baki umarni duk roƙon ruwan da kake ba mi kai ne kake kira ba kowanne abin da aka yi sai shekarun baya mai rigar ruwa halila ai duk wannan ba ta wuri ya ci halilin a roƙe shi ba gani yanzu zai kawo wai ka san zuwa ba mu kai da ke kira go wai kidi shine halluru mai rigar ruwa halluru tunda an ce Allah Musa ya ji ya gaje shi a cikin ruwa saboda haka shi yake ruwa a to ai shi zai ruwa tunda a cikin ruwa ya gaje shi ya zuba to sai a ce mai rigar ruwa halluru sai kuma kawai mu muna yara adilu muke cewa kawai mu dauka adilu ma ke cewa to shine saboda haka ma an zara lawo da halin sunna ko mi ka ilu da yake tasiri da ruwan sai an ba shi umarni cewa kai unguwa kaza da kaza ba shi yake ganin dama yayi ba to ko mi ka ilu ake kira aka ce ruwa ba zai iya yi ba sai an ba shi umarni kaga wannan shine kaida abin da ya kamata a kiyaye kaga to nan mala ya kawo wani bayani da ya kamata mu kiyaye shi Allah ya raba da labari da cewa annahu ma sha akana wa mala mai sha alayhi cewa Allah duk abin da kaga ya faru shi ya ga dama wanda bai wato faru ba kuma Allah ne bai ga dama ba wa annahu la mani alima ala ka sani ba wanda yake hana abin da Allah ya bayar sannan wala mu'adi alima bana ba wanda yake hana abin da Allah ko ya bayar abin da abin da Allah ya hana ko ya hana abin da Allah ya bayar babu Imam Ahmad bin Hanbal yana daga ruwaya daga Warrad Maulal Mujira bin Shuba da yake cewa wato Muawiya ya rubuta Mujira dan Shuba wasiƙa cewa uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka rubuta min abin da ka ji daga Annabi alaihi salatu wasallam yace fada'ani Mujira fa katamtu ilayhi shi Warrad yace sai Mujira ya kira ni Mujira bin Shuba ya kira ni yace zo in makirta wato zai mun kifta ka yau rika rubutawa yace da nazo sai yace to ka rubuta cewa inni sami to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi alaihi salatu wasalam wato idan ka raba min salati kala idan ya idan da sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd yake wa samidu yanha an kila wa qala wa kasratu su'al wa ida'at al-mali yace din na ji yana biya wayannan wato wa ida'at al-mali sannan kuma wa wa'd al-banat wa uquq al-ummahat wa man al-wahat yace ka rubuta ma wannan naji da kunne na annabi yana faɗa yace naji annabi yana cewa ba wanda ya cancanta abautawa sai shi bayan ya idar da sallah shi kada yake ba shi da abokin tarayya mulki na sani godiya walahu alhamdu godiya ba ta tafi wa huwa ala kulli shay'in qadir bai yi godiya kan komai yake sanne yana cewa Allahumma ya ubangiji la ma ni alima alai ba wanda yake hana abin da ka bayar nawa nawa misalai nawa muka bayar wanda za ga a gurin aiki wasu suna tsakulun bokin suna so a hana ka wani mukami kai baka ma sani ba kiran da aka baka bayan an baka za a zo a kai ba ba ba abin da bai ba saboda yana so ya tabbatar ma da wannan lamani alima a dai da dai ofa ce guda daya wani bawan Allah da ba jira kawo juran da yake shi ma wato a America za a bada ita su 20 ne yace amma wallahi shi kai aka ba shi kai kan aka ba wannan saboda haka ire-iren wayannan abubuwan su ake so kullum imanin bai kare yadda cewa Allah shi yake komai ko ya fi karfin kowa shi sa ake gaya wanda yake cikin damuwa ya rika halatto da abubuwa guda uku a ransa in kana so Allah ya rika kula ka abu na farko shine ka yadda wannan abun da kake ciki Allah ya fi kowa sani da halin da kake sannan abu na biyu ka yadda Allah ya fi kowa tausaya ba duk lokacin da matsala za ta faru ka rika jin cewa Allah ya fi kowa tausaya ba sannan abu na uku ka rika jin cewa Allah ya fi kowa san ka to duk wanda matsala za ta faru ya rika hararo wannan to Allah zai kawo mara abin amma da zarar mutum baya halarto da wannan to zai dade a cikin matsala to shine yake cewa kaga wala mu'adiya limama na ta wala yanfa'u jaljati min kalkat yake wa sami'atuhu yanha an ila wa qala bayan wannan addu'a da yake yi kuma da biki yana cewa annabi ya hana dangane da an ce sun ci ai na gani a waje kaza a social media ya gani kana ne wani cikakken makareci ma kane wannan ya gama ai na gani wai a social media ko a majalisa kaza annabi ya hana wannan an bayyana da kyau ku wa kasara da su'al da tambayar kwaba tambaya bar amfani ba wai tambaya kawai ba ya yi wannan ladina amanu la tasalu an ashiya in tu da lakum tasukum irin wannan tambayar ake magana wanda ba ta da mahalli sannan kuma wa ida'at mali da tozartar da dukiya tozartar da dukiya shine da an kawo wannan zai su su dauka ana da gumbe gumi a ko tana kaje ne sai abu da waje amfani da wani naira goma naira goma kenan ne sai abu da waje ba amfani ba to shi ma ya tozartar dukiya amma idan da su yin zai yiwa abin miliyan ɗaya kuma ya amfani da shi kuma yana da halin ya dole da dukiya kai kana da yanzu ya ce ka dole da dukiya da ɗan kuɗin da kake da shi da shi ko bai dole ta ba me yasa saboda kowa buƙatar sa ake kallo an fahimta da ku sannan kuma hukukan ummahat da saba wa iyaye mata ita so ka zauna lafiya duk wanda iyayen su suke da rai ko yana da ministry of addu'a ka gama ba iyayenka na da rai ko me kake so a yi zai faru a rayuwarka to ka biya gurin umma muna da wata bukata za mu jarraba a zaba a zuwa zuwa nan da da alkhairi Allah ya ba ku sa'a an gaba ai sai ka zo kawai kai karatu abokan arziki da yan uwa kake ku kai ma addu'a shikenan duk sababan kari ne amma kana musgura ba ba ka dauka cewa wai jarraba za ta ce wallahi ba za ta yi ba ba za ta yi mutum saboda kamar yadda nake gaya wani bawan Allah shi ba saba wa iyaye ko ku fahimta da kyau kyautata wa iyaye shine yin abin da suke so kafin su saka idan suka saka to ka shiga tsakanin wato kana bayyana manzila kai ne ka shiga uku kuma ko dai kai ko ka ji kana yi to ka bu umarni shikenan idan ka yi kuma ka shiga uku duk cikin wayannan ba ta dawo ya yi ta ta yi yayi shi ne kana san ka zai ka hunta ce bai duk kana san ka za ka yi ka hunta ce shi ake kira ce kyauta ta wuri amma kamar ya kai umarni to ka shiga tsakanin kai shi guda biyu ko dai ka samu lada ta hanyar bin umarnin ko kuma Allah ya ji da kai saboda ka saba mu Rizal rizallahu fi rizal walidai shine jimme wayo yana yin abin da mahaifiya da mahaifi suke so kafin su saka kaga ɗabi'ar mahaifina yana so ya ya dawo ya yi ko mutum yana a gari to kafin ya saka gari ɗabi'ar mahaifiya ta tana so na yi kaza to yi kafin ta ci to shi ne sai ta ta yi yayi ba wannan shi ne tana son wani abu ka siyo ka bada kafin ta tambaya wannan shi ne sai ta ta yi yayi amma kamar yi aka yi umarni to ya zama dole kai yawanci gwama abin da suna gwama suna da wannan ce kuma kyautatawa da ban biyayya iyaye da biyayya iyaye wannan dole ka yi suna ba ka umarni ba kai baka yi ba kuma duk wanda kuka ga rayuwar ka ki kyau yanzu ku ka sa business a gaba yaki kana ta matsala kaza gurin aikin ku ba daɗi dawo ka zauna dan Allah yau ka zauna kai awa biyu kana tunani me alaka ka da iyayenka kawai jawo ka tambayi kanka tsawon awa biyu karfe komai ba tajin ba komai ka zauna kai shiru kai tunani me alaka ta da iyaye na maza da mata in ka ga mai kyau ce to kawai wani jarabawa Allah yake ba amma za ka wuce za ka wuce iyayen ka suna da rai ko ba su da rai suna da rai to ba su da rai to ya kuka rabu kun rabu ne a wato riga a hannu a hannun riga a hannu irin wannan rabuwar ake mara kyau akwai matsala shi ne malamai suka ce wanda ya rabu da iyayensa ba sa jin daɗi ne to yanzu kuma ya farka ya je sai ya ce bari sannan duk abin da ya zo suna so suna da rai da shi ya ce sannan ya mutu sadaka jariya kullum kuma yana da bari sannan ya ce addu'a kullum abokan su ya ce ta mu duk wanda ya san idan yana da rai za ka yi mutu kaza ba ya ji ko ba ya yara ta ji daɗi to to wannan ne fa shi ba kuma ba sai aka yi ba an yafe ba ba wacewa aka yi zaka tara wani lada ne da yawa wanda an je zai compensate domin duk da suka mutu ba su yaje ba ba kada cikin matsala ba Allah ya kiyaye. Duk da haka wannan shine to kaga shine ukukul ummahatin kenan wa man alwahati da kuma roko da ga roko ga ruwa iya san da mutane amma na gani ba za a gani ba ko kuma ko an gani ba zai bayar ba to annabi ya hada wannan shine yake da duba ya sa wa rabi rubuta wannan aka aika wa aka aika wa Muawiya cewa shine sakon da yake dan akwai ruwayar Abu Sa'id al-Khudri da ta bin Malik bin Sinan da yake cewa wato annabi alayhi salatu wasallam ya kasance in ya dago daga rukuni yana cewa sami Allahu liman amida اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت أنا الثناء والمجد يا أقوى ما قال العبد وكلنا لك عبد فيك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kuma ake jiri biyu ake fara bayan dagowa daga rukuri da kuma lokacin da aka yi idar da sallah duk wannan guraren ana faɗan wannan kalma tare da hararo sannan karka manta da ayat cikin suratul yunus wa in yamtaska Allahu bi dhulin fala tajiba lahu illa hu wa in yurika bi khairin fala radda li fadli idan Allah ya nufe ka da wani abu na cutarwa ba wanda yake yayi wannan abu sai Allah idan ku nufe ka da alkhairi ba wanda yake ciyar da duk bakin ciki yan bakin ciki sai abin ya faru don kai da wannan bai zai sa ka rikata a kanka lokaci وجين ما يدعي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده وهو العزيز الحكيم إن شاء الله يسير نعم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تتقون Allah madaukakin sarki yake ya ayyuha nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku rika tuna irin ni'imomin da Allah ya yi ni'imomin ba su yawa yake hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba da yake azurta ku daga sama da ƙasa amsa shi ne babu an kawo tambayar ne amma koyewa ji ai ma min khaliqin gairun la yarzuqukum min as-sama'i wal ardi babu wani wanda yake mai halitta wanda ba Allah ba da yake azurta ku daga sama da ƙasa yake la ilaha illallah ba wanda yake tunda abota wa sai tunda ba mu sai a ji a wannan aikin ba wanda yake ya ba shi shawara to bai kamata kuma a hada shi da wani wajen bauta ba sai yake fa anna tufakun sai ake karkatar da ku gabarin bin wannan kun da yake daidai abin da yake daidai shi ne don Allah wanda kuke sarki ne yasa kuma kun ne da rububiyya kuma ku kace da da uluhiyya sai Allah yake وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Allah yake wa in yukazzibuka an har sun karyata ka faqad kuzzibat rusulun min qabli to ka sani cewa an karyata manzanni da yawa kafin ka kaga wannan fa lallashi ne suna cikin wuraren da Allah yake lallashi annabi alaihi salatu wasallam an fahimta da kyau ko mutum za ka kai shi ko za ka bude ma wani guri na sana'a ko za ka kai shi wani guri ka nuna masa cewa to wannan digogar mai da kaga an yi wani da wani da kaga sun zama mutane ne da suka wanda goyi wannan gogar mai to zai fara zuciya ce shi ma fa zai zo gurin da wani da wani da ka gani ai da dan gote da kake ji da aminu dan jada ai hadis talla sun yi talla to sai ka rika zuciya a je matakin farko ne talla ba duk da duk gashi nan dai duk ka san mu nan to da zaran mutum ya ji wannan zai rika zuciya to ai wani da wani da kaga sun zama dakka da wani da ya zama injiniya ai wahalar da suka ja ta yi over da farko da aka ba wa da sai da yi kamar ya bar karatu kuma ga shi ya wuce shi ke nan daga wannan lokacin sai ya kaji cewa lallai shi ma a ce zai iya yanzu wani duk kwakwalwarsa da mai da ke irin nasa ya ba shi amma ya haɗu da san wato san gasa da kan to ni ma zan da yi shi ke nan to kaga ana ga annabi alaihi salatu wasalam annabawan da suke kafin ka ba Allah ya jarrabe su da wannan abubuwan da wanda faqad kuntiba rusulun min qablik amma ka sani wa ila Allah yake jawo mu duk abin da ya faru zuwa ga Allah ake mai da al'amara ko me zai faru da kai isa da aka jefe shi a daifa aka karya da yake mai da abin zuwa ga Allah da fa dai kun tsaro ka ce ne kake zuwa yau da ya shi ne Allah ya shirye da shi ne irin wannan ayoyi da suka wadan da ke domin kirki da an gaya ba kafin ka ji shi za muke cewa ita gaya wanda zai aure duk wanda zai yi ga wani abu ka gaya mata matsaloli to zai fara shirin cewa idan ya samu matsalar dawa ya san cewa dama akwai cikin dari yanzu sai aka samu amma matsalar mu shine kullun gaya wa mutane ake aure kawai dadi ne shi sa yi samu matsalar zai rude kowa sun makota sai sai shi sa abin da yake ta bayar shawara sai aka zo a gaya mu cewa akwai tangarda ana haduwa da ita amma ka san da ita ka san cewa idan ta zo ga yadda ake magance ta shi kenan amma ba tsarin yan diraba ba kawai ai ta gaya muku a gida ne tarazu da jayi zaya a gama ana jin daɗi a a ta tebur za ga wai amaryar diraba za ga kan teburin ta gaba ɗaya gwangwanaye ne sai wanda kaza ba ko ba haka bane gwangwanaye ne masu yawa ta buɗe wannan ta zuba ta ƙara ɗauko wancan ta zuba haka za a yi rayuwa to ba ita ce rayuwa auren ba ba ita ba ga irin gwagwarmayar da ake cikin rayuwar corona ba ta yi zai tsara gane gane mutane saboda haka wannan shine abin da ake so a gaya wa mutane cewa ta amarya ta gane cewa yawmun laka ne wa yawmun alayka yau gare ka gobe ga wani gobe to wannan shine wa idan la yake jawo da gobe duk al'amarin da zai faru sai ka bayar wa Allah maka kuɗin sai Allah yake يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ayyuha an-nas ya ku mutane inna wa'ada Allah haqqo ku sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakum al-hayatu ad-dunya kar ku take rayuwar nan ta duniya ta wuce wanda ba komai ne a cikin da ba da annabi ne da hadu salam an zo wucewa a jikin bukari cikin adabul mufrad sai aka ga wata yar akuya ko shekara guda ba sai ba an cire mata kulluwa kuma muji sai annabi ya rike kunne yake wa zai sai wannan dirhami daya ko dinari daya in ka ya rasulullah wannan daren ta ma ba san ta ake wani ba shi da kulluwa idan ga muji kuma yake ce wallahi wannan da kuke gani wato kimar duniya gurin Allah madaukakin sarki bai kai ga wannan abun ba yadda kuke jin cewa wannan ba ta da kima a gurin ku haka duniya ba ta da kima a gurin Allah ba da kuke sani domin da tana da kima da kafiri bai ga ruwa a duniya shi za a yi wani kafirin zai fi kowa kuɗi su fi kowa fantamawa a cikin doron ƙasa an fahimta da kyau ko saboda haka ita duniya kawai Allah ya kawo mutane cikin ta idan ya jarrabe su amma ba dan ya ku wato ya fi son wanda ya fi walwala a cikin ta ba ba shi yake nuna haka ba cewa allazi khalaqal mauta wal hayata limadha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da rayuwar da mutuwa gaba ɗaya dan a jarrabe ku a ga wani kyawawan ayyuka innama dunya fana'un laysa lid-dunya subul innama dunya kaba'in yahtawi tabakkal wa hud wa laqad yakfika minha ayyuha tabi wa hud idan waqtaka fiha qabla ma fiha yahud innama dunya kaba'in نتجت لك بيت نتجت العنكبوت haka yake faɗa wani ba shi cewa ita fa duniyar nan mai karewa ce kullu man alaiha fa'il wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram to shine farawa laysa li duniya tu duniyar nan ba gidan gawa ba sai ce innama duniya ka ba'ri ita duniya fa da kake gani kamar wani koji ne da ya yi shabakar wahud wanda ya kunshi manyan kifaye shark da whale da kanana shi ne shabakar wahud kananan kifaye da manya manya sai yake wa laqad yakfika bina ayyuha talib wahud hakika ya ishe ka cikin wannan rayuwar ya kai mu neman kifi idan wa ka ta biha kai wasu lokutan ka a cikin wannan duniya saboda ba biha ya ku kafin abin da yake cikin wannan kogin ya kare shi ne cikin duniya domin a duniya ake wato ake samun ladin da za a ko guzurin a duniya ake aika guzurin da za a je a tarar sai ce na ba duniya ka bai in na tajatu na an kabo ita ba duniya kamar gida ne da gida gida ya gina wa inna wa hanal kulisi la baitin an kabo ki lauka ni ya hada mafi raunin gida a ban kasa shi ne gidan gida gida ya ayyuhan nasu wato inna wa'adan lahi haqqan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة تكرشم لقمان إتلاشي سنة أول يا ku mutane ku kiyaye ubangiji lalle alƙawarin ubangiji gaskiya ne ya Allah yake wala wato ya goran na kuma ayatu duniya wala ta goran na kuma ayatu duniya kar ku take rayuwar duniya ta wuce ku wala ya goran na kuma billahi garur kar ku bari mai rudarwa shine gidan ya zo ya kautar da ku gabarin bai hanya Allah ba da wace sai kaga a cikin mu jama'a abin da zai fada ke inna allaha wa'akum wa'dal haqqi wa wa'adtukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni wa ne muku nawa wannan shi ne kalmar da zai faɗa sai kalmar sai an biya sai ayar ce wa kare shi amma shi ne abin da zai fara kawo to Allah ya ce kar ku bari ya rufe wala ya gora na kun billahi da garu kar ku bari ya rudarwa ya su rufe ku sai Allah ya ce inna ke da inna shaytana lakum aduwwun fattaqibuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وكان قال شاعر الله يجي إن الشيطان لكم عدو كما كاتي وهي الجروس بيروت الروا يا الله يجي شين الشيطان إن الشيطان لكم عدو كيف الشيطان أبوكين غابكم kin kafin ka zo duniya Allah ya gaya ba cewa abokin gaba kan yi kai dabara fada rafi domin yana da hanyoyi ɗari ba ne na halakar da mutane in ya wuce nan yaga ka tsallake shi ko mata haka ke dai fatakhin ruhu aduwa dan ne kurke shi abu abadan abokin gaba me yasa inda ma ya da'u hijwahu domin shi yana kira yan jawaga sani rindinarsa dan su ne ya kunu min ashabi tayi dan su zama yan cikin wutar sarira ka san wutar da za a sa mabiyan ke dan shine irin wutar da masu cin dukiyar baraya suke anan za a haɗa su da mabiyan ke dan maciya dukiyar maraya da yan tawagar gidan duk guri ɗaya suke domin wutar kala-kala ne wanda tsantsan biyayya ce wa gidan to a suna tare da shi shi ne wanda zai tashi za ba kowa zai fi akwai akwai wato me yake kiran da ɗan ƙaramin mai ce kowa zai ji a cikin wuta kowace wuta zai tashi ya faɗa cewa Allah ya muku alkawari na gaskiya kun kiri ni kuma na zo na kawo muku ruɗi kuka bi وما كان لي عليكم من سلطان illa an da'utukum fastajabtum bi yace ba da wani iko yace kira kawai rudi mai muku hanyoyi na zo na kafa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan tafsir suratul lawatu nur ko yace fada kar ku khutuwa shine malamin ce fada kamar irin wato ga hanya guda ɗaya amma tana da hanyoyi kenan ba yawa shine khutuwa kanar masu mugun yawa to haka shi ne yake shi ne kuduwa din kuduwa din sai dan yana dabaru da idan ka gane doguwar to sai ba wata karama da zaka hau kanta sai ka ji mutum yana alheri kobi to ai kuduwa din sai dan a cikin wannan kalmo shi ne kuduwa din sai dan to shi ne sai dan sai ci gaba da kuduwa yana cewa wato ba da wani iko na kira ku ne kawai kun biyu ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki yace ku sani cewa wa illa an da'utukum fastajabtum li yace kiran ku kawai nayi da ta abu kuruti kuma ko ka amsa mu sai ce ma ana bi musrifukum wa ma antum bi musrifu yace yau ba za ku iya kwatar ku kuma ba za ku kwace ni ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ku sani cewa wato abin da kuka yi tarayya da ni muka yi shirka muka saba wa Allah a kai ni ma da yau ba ni ba fala tadumuni wa dumu anfusakum kar wanda ya zarge ni ya zargi kansa kowa ya zargi kansa gaba ɗaya bayan ya gama ya ce in iska kawai gaba ɗaya kuma bayan shi ya tsora mutane gaba ɗaya iski ne musu sannan ya biya shi ya ba ya san makomarsa tuntuni sai ya gama wannan maganganun masu zafi kuma ya zazzage su sannan ya ci gaba da harkarsa saboda yana ganin ba wanda ya fi kowa tsiya da rashin mutunci irin wanda ya bi shi kansa ke ɗan ya yarda da wasu to shine Allah yake gaya mana kurke shi inna ma ya'u yahudi yakunu min ashabi sa'i sai Allah yake ne Allah yake yi alladhina kafaru lahum 'adabun shadid والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa allazina kafaru allazina kafaru lahum adabun shadid lallai waɗanda suka kafirta suna da azaba wadda take mai raɗaɗi wannan shine amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai na kwarai da hum maghfiratu Allah zai gafarta mu wa ajrun kabir sannan zai wasu lada babba sai Allah ya ce أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء na'am فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah ya ce aba man zuyina lahu su'u amalihi yanzu shin wanda aka kawata mata munanan ayyukansa fara'u hasanan yake ganin sa matsayin kyawawa yanzu zai yi daidai da wanda yake mafhumul muqalafa wanda yake yin laifin kuma ya yi laifi ne za su yi daidai ko kuma wanda yake kauce wa laifin ba za su yi daidai ba domin duk wanda yake sabo da yadda sabo bane to ba zai dawo ba irin su ne masu halatta sabon kuma wannan kafirci yake bayarwa amma duk wanda yake zai biye da wannan abin da yake yi to Allah ya zai dina to shi ne Allah yake yanzu shin wanda aka kawo ta masa munanan ayyukan da yake kallon sa a matsayin ba shi ko dai yake da wanda bai yake kuma baya haka fa inna la yuzillu man yasha ku sani cewa Allah yana fatar da wanda ya ga dama wa ya ji man yasha sannan ya shiryar da wanda ya ga dama fala tadaba alaihim wa nafsuka alaihim hadarat kada ka wato ka sanya ranka kada ka rika yin kokarin damun kanka har ka rika nema wato a ka shiga damuwa wanda take babba a kan su kawai kar ka jefa kanka cikin halaka akan damuwa don sun ki dawowa su ba Allah inna la alimu bima yasnaun lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da wato suke aiwatarwa akwai hadisi ingantacce da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa Allah ya lokacin da ya halitta gaba ɗaya rayukan mutane sai aka halitta su cikin wani duhu aka ajiye su a nan sai Allah ya gamu daga cikin hasken da sai ya watsa wani haske an sani sai ya watsa shi cikin wannan rayukan to sai rabbi ya tafi ya lullube wasu to shine annabi yake fa man asaba hu min nuri yawma idin faqari kada duk wanda wannan hasken da aka watsa ya kai taba shi to shine zai tafi layin kiyayi Allah mun gode maka sannan kuma Umar asda'u minhu dalla duk wanda ka gani a hanya fata kuma bai shi da hasken ya zo bai taba jiwa Allah mun gode ba ke shi ne yake cewa dabbar kalamu alama alima Allahu azza wa jalla hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne hasan Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin tafsiri ne ke shi ne Allah wanda kusin sarki yake aya ta gaba والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها na'am كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور lokacin da ya shiga za mu tsaya a nan abubuwan da muka fara daidai Allah madaukakin sarki wa mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai wanda suke mana wasiya da daidai na da kai Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun wannan kasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya kun ce rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ya yaye wa al'umma musulmi suna da kwala da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya su da muke lafiya na cikin da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata muna da kwala da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka wadanda suka ta aure a gaba da wadanda ta aure ta kowa gaba Allah ka shiga da mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع اخلاق يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Yeah. ်ပါဘူး